ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه دعاني من سلمى وليلى وقال لي لا تذكر ربا تلك دائما مسجلا صلاة الله ثم سلامه لذكر الذي من ذكره تيبت بله على آدم إذا كان فرعا معاصلا صلاة الله ثم سلامه لذكر الذي لم يذكر لها كغيره مدى الدهر والايام غير منير صلاه صلاة الله ثم سلامه لذكر الذي تعرف عاديه عزة لدى ذكره والقلب صار مكاتلا
صلاة الله ثم سلامه لذكر الذي ذهب الجنان بنشره ومنه رياء البدر بدرا مكملا
صلاة الله ثم سلامه صلى الله لا تلتي ليادا فإنه لبرادا فالكون إذ كان مرسلا
صلاة الله ثم سلامه ولولاه لا أرى حياتي بلهجة حي بغير المصدف البدر قاملا
صلاة الله ثم سلامه ومن في صفات المصطفى أنا كله حياة وموتا نال إلزام باجلا صلاة الله ثم سلامه معاصر خير لخلق غير معاصر فقليه ما قد شئت عزم مفافرا صلاة الله ثم سلامه فيا رب فجعلني لديه مقاربا وابي وابابي ومن كان مرسلا
صلاة الله ثم سلامه وتجعلنا للمتقين أئمة إلى أبد الآباد سيفا مرسلا صلاة الله ثم سلامه ولن صقور جمال دينا وهوجها وتويكين الموت فينا ذوي العلالي صلاة الله ثم سلامه وعدني فقير المنتمين لهزبنا ونجي جميع المؤمنين من ابتلاء صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه
صلاة الله ثم سلامه تركيهم يا رب بالشكر دائما فإنك مرد العاجزين وجللا صلاة الله ثم سلامه يا رب يا من جرده الدهر غالب ولولا أفت آراؤهم يا معملا
صلاة الله ثم سلامه لك الحمد والشكر المترمى دائما فلم يهش من يلجأ إليك وقلا صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم على محمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه
صلاة الله ثم سلامه اللهم صل على محمد وآل الله هو الكون القاسم لما صلى صلاة الجلال إلى صراطك المستقيم وعلى آل أمرهم دار عزيز نعم Zai.
da ainihin salmawa ne don ya ce da aniya min salma ku bar ni daga ambaton matan nan salma walaila da laila wa kallila ka zakko rabbatul gana'i ku karanta ambaton mataye ma'abuta shampo irin masu shamfon nan masu gyara gashin su ya zama a tsinfe har gadon baya shi ba ya ce ko ku daina mun magana waɗannan matan ba ruwa na da su ta wasu jala masu babbe wanda gashin shi a tufe har gadon baya ta zikirin da zikirin zikiri saboda ambaton wanda ne zikiri daga ambaton sa ne yi da kabdahu ala adam aka karbi tuba a bisa annaba adamu duka na far'an muhassara lokacin da annaba adam ya zama shi reshe ne na halitta muhassara kuma shine asalin mutane adam shine uban kowa to ya nemi Allah ya gafarta masa ya kamun kafa saboda alfarmar sai da rasuli Muhammad Rasulullah kuma Allah ya gafarta masa ta ذكر الذي لم يذكر الحق بينهم saboda ambatan wanda babu wanda ya ambata Allah idan ba shi ba على الدهر mutakar zamani والأيام da kwanuka غير من أرسل shine fiyayyen abin aikowa ذكر الذي تعرف آية الفتح abin da ya sa na ce ku daina mun maganar salma saboda ambaton wanda ta'arufu adiya gizzatun zuciyata take rawa gizzatun take takke cewa تدافع فيه kuma daga ambatonsa ne والقلب صار مقتلا zuciyata ta zamo a kashewa an kashe ta da la ilaha illallah ba ذكر الذي دام الجنان saboda ambaton wanda aljanna ta yi daɗi بنشره da ƙarshensa ومنه ثياب البدر kai daga haskensa ne hasken wata ya haske بدرا مكملا annabi muhammad shine wata cikakke فلولاه ba dan shi ba في الجيران wallahi da ba a samu haihuwa a duniya ba da ba matar da za ta haihu ba dan annabi Muhammad ba a فإنه cewa shi rasulullahi لبصرة هذا الكون manzo Allah shine iri na wannan halitta إذ كان مرسلا lokacin da ya kasance manzo ولولاه ba dan annabi Muhammad ba لا أرضى حياته wallahi da ban yadda da rayuwata ba لحظته ko da da walƙawar gani فحي kai duk wani dangi لغير المصطفى البدر أهدنا in dai ba da- na annabi Muhammad ba ne ko wani dangi ne ko ne la ka ajiye shi a gefe kamar shi kawai maganar manzo Allah nake to ومن يحبس المصطفى على كله wa man ala wanda ya daukaka bi sifatil mustafa da sifofi na abin zabi kullum baki dansa shi wanda ya daukaka da dabi'u irin na manzo Allah duk dabi'unka ya zama koyi kake da ma'aikin Allah shi ce to wanda ya daukaka da wannan matsayi hayatar rayuwarsa ba motar da mutuwarsa نال إسم to shi wannan mutumin ya samu girma mubajjala kuma abin girmamawa ne معاشر خير الخلق kai fifice fifice na fifikon rasulullahi غير مهسل to wannan ba abin kidayuwa bane وقل فيه ما قد فيك kai duk abin da ka so ka faɗa cikin yaban annabi Muhammadu عبدا مفضلا yana bawa na Allah mufaddala abin fifitarwa يا رب ya ubangiji أني لديك مقربا Allah ka sanya ni zan makusanci gare shi har abada فهدي da abokaina da أحبابي masoyana ومن كان da موصلا dukkan wanda ya kasance mai saduwa ya zuwa gare mu فجعلنا في المستقين أئمة Allah ka sanya mu mu zama shugabanni na wato ainihin mutanen kirki masu tsoron Allah يا عبد الأعوان har zuwa abadar abadodi غريبا مرسلا sai ban kwararar baiwa wasala a bar aikarwa ba saukarwa ولا شكور المالكين Allah ka tausasa kan dutsen nan na kangararru zuciyar kangararru Allah ka tausasa ta ta yi laushi ومدها ka karya zuciyar tasu وقوي يمين النقطة Allah ka karfafa raja'i na wato ainihin masu tsoron Allah والألام ma'abuta ɗaukaka وعقلي كثير المنتمين Allah للإسلام ka wadata waɗanda suka jingina da jama'ar mu yan faira talakawa wanda suka jingina da jama'ar mu Allah ka wadata su su kansu to ونجد جميع المؤمنين بالاتباع Allah ka tsirar da baki ɗayan muminai daga ibtila'inka توجههم يا رب ya ubangiji ka ɗaukaka su بالشكر da دائما gode maka har abada فإنك من الآتين domin kai ya ya rasulallahi kai ne mafakar dukkan gajiyayyu مجددا kuma abin girmamawa يا رب ya ubangiji يا من جده الدهر غالبا ya wanda rundunarsa ita ce mai rinjaye kowane lokaci ولو ضعفت آراؤهم ko da rundunar ubangijin soda suna da rauni na ra'ayoyi da fahimta Ya.
waɗansu kowanne akwai irin fahimtarsa da ra'ayyukansu to duk raunin fahimtarsu in dai suna tare da Allah runduna ce jirgin la'i ne to waɗannan su ne masu nasara to يا مؤملا ya abun ya mafaka ta annabi Muhammadu لك الحمد godiya da tabbata gare ka شكر eh kuma ana ce ya mu'amala ya abun buri abun buri rasulullahi to لك الحمد godiya ta tabbata gare ka والشكر da المتضمن godiya da tabbata gare ka dai da'iman har abada فلم يكن من يلجا اليك توكلا wanda ya dogara gare ka yana mai wato ainihin dogaro man yalja ilaika wanda ya fake zuwa gare ka tawakkulan yana mai dogaro faɗan ya kasha ba zai ji tsoro ba cikin rayuwarsa ta صلاة وتسليم salati da aminci على طه أحمد ya tabbata a bisa da Ahmadu وآله da alaye da وأصحابه sahabbai ومن كان da مرسلا wanda ya kasance manzo bisa shiga cikin salatin Allahumma salli ala إلا ربنا الفاتح لما أغلق والقادم الصلاة لك لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الفجر والحب صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الفجر والحب أو المصطفى المختار خالد مرمري فكل وجري فهو سري ومظهري عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تترغينا إلى الذكر والهود إذا رأوا البدر جئت لذكره وأذكره في كل مرأى ومنظاري صلاة الله ثم سلامه صلاة ترغينا إلى الذكر والهود وأذكره عند الأغاني وإذا هلا مذاقفه أنظري مزاقي ومسكيري صلاة الله ثم سلامه صلاة تراغينا إلى ذكر والقوت وأذكره عند البلاء ونكيره وأذكره في غيبتي مثل محراضي صلاة الله ثم سلامه صلاة تراغينا إلى ذكر والقوت وأذكره عند الحبيب ولم أكن لعصاه وتلا أجنبي المقدار صلاة الله ثم سلامه صلاة رحيلا إلى الجر والبوس ولست أرى مستعصنا غير وجهه فليس جمال غير وجه المحسر صلاة الله ثم سلامه صلاة رحيلا إلى الجر والبوس ورادي يكون المصطفى أين عينه وإلا فموتي فيه شوقا لأصيله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والهود ولولا اعتزاز في الجنان بنوره لما هننا والهج كل مبصر عليه صلاة الله ثم سلامه سلامات رغينا إلى ذكر والهود وليت رسول الله كان مصائرا لما منارا خالد كل مفعال صلاة الله ثم سلامه سلامات رغينا إلى ذكر والهود وليتي كالسبعين إدلن فوقه وليتي كالزيدي إليتي كجعفاري صلاة العار ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والفرد والتي أكون اليوم تربة عليه والتي أراكن للأمين المبشر صلاة العار ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والفرد والتي يوم كنت شربة مائه وعليك زل البشير المنور صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والهود وقلل نفسي بالوصال فعله يسجد بوسر للركيك المحرر صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والهود صلاة على ياسين الله محمد مع الآل والأصحاب غير المبتر صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى ذكر والهود اللهم صل على إلا ربنا الفاتح لك لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أول مصطفى المختار ثم soyayyar Mustafa abin zabi annabi Muhammad على قمتمني ta cuɗanyi zuciyata وكلي baki ɗayan jikina وتكني da wani bangare na duka soyayyar manzo Allah ta game ni baki daya فأوصي annabi Muhammad shine sirri na ومرحلي kuma shine mabayyana ta زاد أبو الفتح duk lokacin da wat- hasken wata na ga yayi haske إلت to الذكر ni kuma sai in karkata ga yaban annabi Muhammadu da ambatansa وأذكره ina ambatan annabi Muhammadu في كل مرأة cikin dukkan magana da أنت gurin duba وأذكره ina ambatansa عند الأغاني lokacin da naji ana wake-wake da naji ana wake-wake ni kuma sai in ci da manzon Allah وهذا على مصاب haka nan a yayin ɗanɗano ina ɗanɗana wani abu a baki na da na ji abin ya yi daɗi wani lemo ne ko abinci mai daɗi ko nama to da na ɗanɗana wannan abin ya na ji daɗi to ni abin ba shi ya burge ni ba annabi Muhammad ne ya burge ni to da na ɗanɗana a lokacin ɗanɗanan abin shi ma ina tuna ma'aikin Allah ta وهو أبري kai na farfahu umri cewa shi annabi Muhammad na yi rantsuwa يباكي annabi Muhammad shine ɗanɗano na kuma ومسكي shine maye na وأذكره ina ambatansa عند البلاء lokacin da na shiga bala'i ونجيب haka idan na shiga cikin ni'ima nan ma ina tunawa da manzon Allah ina وأذكره ambatansa في كل ليل a cikin dukkan gaibu lokacin da na bar gida ne tafiya عند مهبل misali ina zaune a gida وأذكره ina ambatansa عند الحديد lokacin da na haɗu da masoyi ولم أكن لأنصاره وليس الأجنبي المقدم ba na mancewa da manzo Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da na haɗu da maki gurbatacce shi maki ko na haɗu da maki to sai na yi ba annabi Muhammad ta mu je لست أرى مستحسنا kai babu wani abu mai kyau غير وجه المدد idan ba fuskar mai lallaba da mayafi ba mutassir ya ayyuhal har mutassir rasulullah kenan ta وليس الجمال to ina ma can yake غير وجه المدد idan ba fuskar mai lallaba da mayafi ba shi ne annabi Muhammadu وأن يكون kai ni المصطفى ka sani muradi na abin da nake kauna kawai kaunar Mustafa so nake in zama ma ni ne Mustafa so nake in kasance ni ne annabi Muhammadu rasulullah ta عين عينه in zama kuma ainihin ainihin sa wa illa idan ko ba haka ba وموتي فيه Ron mace cikin soyayyarsa يوم الدين Le'osiri nan bege ga asali na cewa kowa daga hasken manzo Allah aka yi shi ولو لم تزال الجنان ba zan jin daɗi da hasken annabi Muhammad cikin aljanna ba كما أن نهوى الكل kulle mubassari da duk mai basira bai yi sha'awar shiga aljanna ba ba dan akwai hasken annabi Muhammad cikin aljanna ba to da duk mai basira bai yi sha'awar ya shiga cikin aljanna ba na
وليس رسول الله kana musa iran ina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai hura wuta إبراهام naran mai hura wuta ga barhama خالدا كل مسأل har abada cikin kowane hurawa a ce maza na suna sallama ya sani a cikin wuta ya kai mun azaba wallahi wannan wutar da ya sani to ni a waje na ita ce wutar soyayya yana yi min azaba da wutar ni kuma ina kara sansa so soyayya ta kure kenan eh ina ma na Muhammad zai mun wut- zai mun azaba zai da da wuta kullu mas'ali dukkan konawa shehu ibrahim to sai ce me وليس قصد أي ina ma na zamo kamar jikokin annabi Muhammad guda biyu Hassan da Husaini إليه فوقه dilan nan ta alhairi da take kan kafadarsa idan manzo Allah yana sallah sai na Hassan da Husaini sai su hau kan kafadar annabi Muhammad su makale sadaki shi wai ce to ina ma ni ne wannan dila idlaini fawqahu dila naka ce dila kamar irin kayan nan da ake daurowa daga Saudiya ko eh dila an bude a ga kaya ne mai tsada na alhairi sai ce to diloli guda biyu da suke kan kafadar annabi sai na Hassan da sai na Husaini kenan ya sai da Fatima to وليس قصد ina ma na zamo kamar sirna abubakar sadiku ليس جعفر ina ma na zamo kamar ja'far dan yara wani dan uwan sirna ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ja'faru kai kama da ni a wajen kyan dabi'a da kyan halittar jiki kuma shi ne wanda aka kashe shi a wajen yaki manzo Allah ya bashi tuta ta musulunci yace ja'faru tutan nan ta zamo tana hannunka kar ka bar tutan nan in dai kana rayu aka sare hannunsa na dama ya mai da ita hannun hagu aka sare hannun hagu sai haɗi maɗi da dungulmin hannayensa sai da aka kashe shi tukun sannan tuta ta bari bayan sare ma hannaye aka kawo gawarsa gaban manzo Allah a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar Ja'far da gyara gashi nan yanzu ina hango shi a cikin aljanna an samu fakafakai na haske yana tashi da su kuma ga gawar a nan amma manzo Allah ya ce dare yana cikin aljanna an samu fakafakai na haske yana tashi da su to Ja'far da gyara to shehu yace ina amani ne Ja'far da gyara to وليس يكون اليوم تربة أحد ina ma a yau na kasance ni ne kasar da ta makale jikin takalmin manzo Allah وليس أرى كل الأمين المبشر ko kuma in kasance aswaki na goge bakin annabi Muhammadu manzo Allah ya goge bakin sa da ni ya goge ya cillar da ni ma kawai in dai na shiga bakin sa alhamdulillah to mu je وليس يوم كنت شربة ina ma ماء a yau na zamo ni ne ruwan shan manzon Allah annabi ya shanye ni kawai in ji ni gani a cikin dan Abdullahi وما من ko كاتب in zama mai mika masa kofi ko gidauniya البشير المنور da mai bishara ga aljanna almunawwari abin haskakawa rasulullahi وأدل نفسه بالفعل zuciyar barhama ina hakokotar da ke bilu sadu da saduwa لعله hakika shi na muhammadu sallallahu alaihi wasallama والجود بوحده zai yi baiwa ga saduwa ya zuwa gare shi من مجيء ga المحرم wannan bawa almuharrari abin yantarwa صلاة على ياسين salati ya tabbata ga yasin annabi muhammadu daha tsarkakacce محمد shine muhammadu على أهله tare da alayensa وعلى da أصحابه sahabbai غير مبتل salatin gairin mubattari ba ne yankewa ba ya ta tafiya gudun rasulun lahi na masallala إلا مغفرة فاتحة وغرفة فاتحة دخل سجدة العالي صراطك المستقيم على آله قبل الإنسان العظيم na alayhi salatu lahi summa salamu salatu aqina ila dhikr wal hubbi alayhi salatu lahi summa salamu salatu aqina ila dhikr wal hubbi وسجد برب جاد لدر الطائف وبالمصطفى المختار عين المعارف صلاة الله ثم سلام صلاة شركنا إلى الذكر والوحي شؤون رفعت لكل لله سيدي وواسطة المحمود باب اللدائف عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة شركنا إلى الذكر والوحي لئن شنعني بالأمين مظهره فمشهده في القلب ليس بصالحي صلاة الله ثم سلام سلام تركنا إلى الذكر والوصف حبيب الله العرش إنما أحبه وأذكره يومي وأمسي وآنبي صلاة الله ثم سلام سلام تركنا إلى الذكر والوصف حبيب خليل خاتم ومقدم كريم عظيم خلقه عند عارفي عليه صلاة الله ثم سلامه سلام تركنا إلى الذكر والوصف بشير نذير عاجب وثناؤه به جعل القرآن بعد الصحائف عليه صلاة الله وسلامه صلاة تربينا إلى الذكر والمسلم علمت يمينا إنه الدار مفرد فلا يتأتى عني صلى بداره عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والمسلم وإن لكل الأنبياء حوارقا من المصطفى قد حاضها كل خاربي عليه صلاة الله وسلامه صلاة تربينا إلى الذكر والمسلم وهم كلهم حر صلاة عزلة وما كمن عبد الله عند الدوائب عليه محمد ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والمسلم وموسى وإبراهيم مع نذر مريم لهم رحمة والكل عبد لخائب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والمسلم ولكن المختار أرفع من صفات ومنه منال العمد من الغنائب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والمسلم ومنه علوم العالمين فآدم به كل من أسماء أكمل التعارف عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والمسلم وصاد بذا أولاده وهو سيد لسيد وجود الكون دم والمعارف عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والمسلم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والمبين عليه صلاة الله ثم وسلام صلاة ربنا إلى ذكر والنبي فأوصافه قدسية وهاك السماء على رتبة الأرسال فوق السقايب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى ذكر والنبي وآياته آياته وهاك السقا جيوشا بخير من بنان الغائب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى ذكر والنبي معاصر آياته وهاك السقا جيوشا بخير من بنان الغائب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى ذكر والنبي وصبعت الأعذار في الوتر كفه وأعل في كلمات عصر النوائب سلام محمد سلامه سلام تركنا الذكر والنبي وصبحت الأحجار في الوتر كفه وأعل في كلمات عصر النوائب عليه صلاة الله ثم سلامه سلام تركنا الذكر والنبي وصبحت الأحجار في الوتر كفه وأعل في كلمات عصر النوائب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا الذكر والنبي وتنهى الأشجار والذيب أصلحت تفاهمت والضرب الصحائف عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا الذكر والنبي وكان الآي المصطفى ليس نافئا وليس أشيرا أشير ما في الصحائف عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا الذكر والنبي ويا رب فاجعلني فور فاجعلني له الدار خادم وكف عني يا رب قيد المعارف عليه الصلاة والسلام ثم سلامه صلاة ربنا الذكر والنبي وتسليم لي وبه وجنينه رشادا فلا يرفع بين الظهارب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا الذكر والنبي وأصل شؤون المنتمين لحزبنا غدوا بالبلاء والأرض عن كل عاكف عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا الذكر والنبي ولا تشمت الأعداء يوما بواحد فأنت نهيل كابر ذو المصائب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا الذكر والنبي صلاة وتسليم على من صمد به معد بن عدنان رؤوس القدارب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والدين وآل أصحاب مدى قول ممكن وثقت برب جعل لي باللدائب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
مما سبقنا ناصر العجب العجب والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله Shau ya ce wasu gatu bi rabbi na amince ga Ubangiji يا نبي اللطائف yayin da ya mun baiwa don tausasawa وبالمصطفى المختار kuma ya mun baiwa da samun Mustafa abin zabi عين المعارف annabi Muhammad ainul ma'arifi shine tsantsar ma'arifa duk wanda yace shi arifi ne amma bai samu annabi ba kan yake ba arifi bane eh wanda ya samu manzo Allah shine tsantsar arifi sai shi shi yace to ainul ma'arifi annabi Muhammadu shine tsantsar ma'arifar ma eh da ake nema to muna godiya Allah ya kara mana son bariki da waje حبوني رفعت الكل shehu yace gaba ki da sha'anin nika na na daga su baki daya نادي na tura su zuwa ga Allah سيدي shugabana kuma واسطة المحمود to shugabana kuma tsani na wanda shine wasuɗa ta zuwa ga Allah shine al-Muhammadu annabi Muhammad abin yabo باب اللطائف annabi Muhammad shine kofar ziyaziyan kai daga Allah tausasawa نعيش التهديد الأمين mazaru wallahi idan zuwa ziyara annabi ya min nisa daga makaulaha zuwa madinatul munawwara kilomita dubu tara ne dubu tara ce ce to idan ya min nisa zuwa madina ziyara فقد هذه في to القلب ganin annabi Muhammadu kuma a zuciyata والإنسان bai zama yana rabuwa da ni ba ko da yaushe ina tare da Muhammadu Rasulullahi ko ban je Madina ba to ina tare da Annabi akwai wani guri ma a can za mu zo gaba shi ma yake cewa ga ni ga Annabi Muhammad ina ganin sa amma kuma ban je ziyara Madina ba yace to wannan abu sai dai ya ya- ya tsaya mun a cikin zuciya cewar ban je madina ziyara ba har yanzu ban samu damar zuwa ba amma kuma gashi ina ganin annabi muhammad a idona sai ya ce ajibun abu ne mai ban mamaki ya ce ka isin kamar raƙumi ne hi ne ka talo hazzama raƙumi da ishirwa take neman kashe shi ga ruwan yana gani amma kuma ya kasa zuwa ya sha ruwan saboda akwai gilas ga gilas ruwan yana cikin wannan gilas din kan furata azubu kuma kamar koratar kamar korama ta furata wannan koramar ya ce tattacen ruwa raƙumin gashi yana ganin ruwa amma ishirwa tana neman ta kashe shi bai samu zuwa ya sha ruwa ba saboda gilas ya kare to shi ne yace to kamar haka ne gani ga annabi Muhammad ina ganin sa amma ban samu zuwa Madina ziyara ba wannan abu ya dame ni sosai yace da na shiru tawaffantu ayatin nabi nan da nan sai na fakaito ayoyin manzon Allah a cikin kwakwalwata ina yin wannan tunanin fa arabtuhu to nan take sai ne sanin huwa kullu min kullu ai ko ban je Madina ba huwa kullu wannan gurin ma shine la ilaha illallah duka kuma daga nan take laisa aribu babu wani daya ba ni shine gaba daya wani gun sai ya ce wal kauna an taka gaba dayan halittar Muhammadu ne la ilaha illallah Allah ya kara karama domin gode don je إله الأرش yau ya ce ana Muhammad Habibu ilahil arshi shine masoyin ubangijin al'arshi إنما أحبه tuni shine kidima ba yanzu bane ka san wani yanzu ya fara shi ya ce kidima tuni uhibbuhu dama ina son sa Ha, وأرجوه wannan ambatan annabi Muhammad yauni a wuni na وأبغض da jiya na وعارف da yau dina
حبيبه ana kuma cewa amsi ɗazu anifi yanzu ana kuma cewa amsi jiya anifi yau duk wanda ka dauka to yayi to muje حبيبه annabi muhammad masoyin allah خليله badadin allah خاتمه suka mace annabawa ومقدمه kuma shine abin gabatar wasu كريمه karka da ce suka mace su ya zo a karshe ka ce duk sun fi shi a'a sun share hanya ne kamar waliyai ne da shehu tijjani waliyai masu daƙiƙa eh shehuwa da shehuwa da shehuwa da shehuwa da dukkan su gaba daya shehu tijjani yana zuwa sai rufe su gaba daya sai zama shine cikamakin waliyai fatimul auliya ne shine cikamakin waliyai walitaka hasatul hasati ya rufe gaba daya yasa bayan shehu tijjani baka ji wani wali ya zo kuma a duniya ya ce wai ni na zo da wata dariƙa ba babu in akwai wali da zai zo da wata ɗariƙa bayan shehu tijjani shehu ibrahim ne shi na zo da ita amma yana zuwa sai ya ce ɗari- sai ya ce da waitu ɗariƙan kauni tun daga farko tun daga shazaliya ita ce asali shazaliya ita ce asali to tun daga shazaliya da sauran ɗariƙu har zuwa yanzu shehu ya ce to da waitu din na naɗe ɗariƙo na naɗe su da waitu ɗariƙan kauni da me ka naɗe sai ya ce bin mustafa da annabi muhammad kan ji shi ne taskata faɗa ta amini kuma shi ne amini na ba hawali makulidin fauzi yayin da ya saukar da babban rabo gare ni ba za Allah ya dawan mun da babban rabo to shi yasa sai zo cikin tijjaniya kuma babu ɗarikar da za ta iya karɓar shehu ibrahim a duniya sai tijjaniya shi kadai fa gariya ne shi kadai la ilaha illallah shi yasa aka ce shehu tijjani ba a san wani irin wali ba ne har da ya zama shugaban shehu ibrahim sai ka san wannan wani iri ne sai dai a shiru kawai yana shiru ba magana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wato ainihin kuntu nabiyyin arif din bawati wa adama bayna al-ma'i wa din wala adama wala ma'a wala dina wala wala wala wala wala haka kuma shehu tijjani eh ahmad da na irin wani taka shehu tijjani yace kuntu waliyyin arif bi wilayati wa adama bayna al-ma'i wa din kai wala adama wala ma'a wala dina wala wala wala sura ila ka gani to haka abin yake shi ko shi ba yana zuwa sai ya ce fatir ni sarafil hadiqaini sirri na ya nashe ya tokare tun daga sidratul muntaha har zuwa karkashin tahatar sara wa uke ma shiyuhun lokacin da shegunan ma an baka ramantar da su sirrin su ya daina haihuwa shi ya ce na waje ta haihuwa hatta yi hana jiriru har lokacin da rahuka za su zo makogarai kowa ma ya mutu wani gun kuma ya ce na gode Allah laisa sirriya ai sakira sirri na ba bakarara bane ba mai datsewa a yanke ya zama ma ya haihuwa bane kuma shebaran ya ce idan na bar duniya kuka ji an ce na mutu ya ce to kan ku ji tausayi na ni ba abin tausayi bane domin na san inda zani to ya ba san abin da za ta tara a kabari ne ya ce a ban alƙa rasulullahi da na mutu sai in tarar da annabi muhammad a kabarin yana ciki ni yake sauraro ma zo kun fi mada'ihi in samu diyaban da ne wa ma'aikin Allah to ba san wani gidan za a je ba ko wata ko aljanna yace kun wasu kenan amma mu mun san inda za mu je eh ina za ku yace idza mitta fil firdaus niltu makila inna mutu ni jannatul firdaus zan zama zan zauna a ciki niltu makila zan yi kailula bacci zan yi sha biyu na rana zan fita daga cikin aljanna ina za ka ka bar aljanna sai ce me ma ka aji sirke jahalin na jar israr malikul jamu'il maliki da akadira عليه صلاة الله ثم سلامه على الجراد إلى إلهه والجود فقد تره في تلك الأرض معارفين تراهم سكوتا والمكان مشكلا عليه صلاة الله ثم سلامه yawace idan na fita da ni da jama'ata za mu ɗan yi ƙailula cikin aljanna wannan baccin da ake ɗani to da maɗan tashi sai mu huce maka a bisu da yan da ba ne mu ba ne ku kaɗan za ku zauna ya ce a muna akwai wani bayan mu jarin suhun abokin zaman yan fara maliku jimo'il maliki na mai mulkin dukkan masu mulki shin wane ne mai mulkin duk masu mulki sai ce kadira Allah nake nufi shi ne abokin zaman yan fara bakar tara ofi sai ka rabu ma'arifi sun yi kiwo a wannan waje dan sayi na ma'arfa ta sanin Allah da rahu sukutan za ka ga yan fara sun yi shiru a wani magana ba mushira a je lahir billahi lazi Allah na su annabi Muhammadin na su aljanna ta su wuta ta su kuma su muridai ne na Shehu Tijjani Abul Abbas رضي الله تعالى عنه مريد شوت زاني مريد مرضان الله صلى الله عليه وسلم أصحابك أنا قال ما نسيا شو إبراهيم كريم النبي محمد كريم بابا مثل neman yan ɗabi'u nan ga masanin Allah mai bishara da aljanna ga muminai mai gargadi da wuta ga kafirai kuma shine na ƙarshen annabawa da yabansa ne alkur'ani ya zo mana eh duka alkur'ani ya ban ma'aiki ne ya yi ba harshen sai ce wa ma'an diko anil hawa ya faɗi zuciya sai ce ma ka zama alfu'adu ma ra'a nazara bihin ruhul aminu ala kalbi ya faɗi fuskar sa kada da ba ta galibu da yaka sama ya haɗe hannayensa ko da wuyarsa wala ta ja'ali laka magalulatan ila quduki ya faɗi kirjinsa da bayansa alam nashrah halaka wa wa'ana anka alladhi aqara bisharaka duk annabi Muhammad kenan da duk kaula sa in kai ma wasali a sama ana nufin ma'aiki da ka zo yin sallah kace alam nashrah halaka sabaraka wa wa'ana anka bisharaka duk ma'aiki yake nabi wa والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي والآخرة خير لك ولسوف يؤتيك ربك قاشنا إبراهيم ولا دوليا وشو يتي قبائل القرآن يا زوني دي يبن أنه محمد بعد الصحائف bayan takaddun da aka ba annabawa suhuf ibrahima wa musa kenan to duk su zo bai ban annabi hatta annabi isa ya faɗa da su yace akwai manzo zai zo nan gaba wallahi in ya tarar da ni ni na zama irin kowa na jira daga kujera ta in ya tarar da ni ba ku sallama mar kudi suka ce ya sunansa yace ismuhu ahmad ya si min ba'di suka ce to a ahmad ba yaran mu bane da yaran mu siriyaniyanci ya zama gane ahmad ne annabi isa ya ce to da yaran mu siriyaniyanci sunansa farik ne farik ne na je wani gari aka gabatar da wani malami yana bayani akan zakirai sai ce zakirai ya rasa yadda suka samu wani suna na annabi suna cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ma zama da sallallahu ma zama ya ta hayaniya ina mikiya sai na ce sunan manzon Allah ne ya ce a ina yake sai na ce shebara ne ya faɗa hujjar mu kenan wa hawa barika da ayru wa haqqi wa hawa mazma wa qatil lil jabali gashi ya fito sai ne ana cewa manzo Allah mazma ana cewa da shi baba daba ana cewa farikle hausawa ma suka ce inuwa in ka ji bahaushe ya ce inuwa muhammad yake nufi shi kuma a ina ka samu wannan sunan a larabci ne kuwa ce a'a hausa ta ce dai saboda abu ne guda biyu ga rana da inuwa ina ya fi daɗin zama muhammad kenan to da shi da ka ji bahaushe yake ce inuwa eh ba sai ka tambaya ba eh guda biyu kowanne to shine muhammad rasulullahi za mu je ɗani kowane yare yana da suna shi sa mutum ba ya sani ba sai tun jama'a da mutane eh ka kai a hankali sunaye ne gashi na manzo sallallahu alaihi wasallam da la'il khairati ya kawo eh mai da la'il khairati ya kawo sunaye na manzo sallallahu alaihi wasallam guda 201 haka ne ko 201 ya kawo a ciki to amma ai akwai a shafa ko akwai a cikin wasu littafan to sunayen manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo a rubuce guda dubu takwas ne dubu takwas sunayen annabi Muhammad haka kuma sunayen Allah kaga mai dala'il sai ya dauko na alqur'ani guda ɗari ba daya ko kaga su ya kawo a ciki na alqur'ani to sunayen Allah dubu hudu ne su ma guda dubu ya sanar da annabawa guda dubu aka zuba a cikin attaura guda dubu aka zuba a cikin lezila eh ka gani ko to sai wani saura nawa eh saura dubu kenan to saboda haka sai aka zuba guda ɗari ba ɗaya a cikin alƙur'ani sauran kuma sai su bayi halarta ya mina shawar ya ce na yi rantsuwa mai ya fice halarta ita kadai dai halarta na yi rantsuwa ce ko yaminan ma rantsuwa ne kamar ka ce wallahi iya nan ka tsaya ai ka rantsi dan kuma ka ce tallahi bi kenan bi kenan ba ai ana to shi fa aka ce idan ana neman shaida a kotu mutum ya je ya rantsi ya ce wallahi an gama in ya ce tallahi bi kenan ai ya maimaita kenan ka gani ko to sai aka ce idan ana neman mutum uku su ba da shaida a kotu wata rana manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sai doki in garma doki mai tsada tsawa-tsawa na fita yaki a wajen wani bai yahudi annabi ya siya ka san za ka yi siyayya gon yahudawa da arna da wadi ana yi duk ana iya yi ciniki ne kasuwanci ne yayi to azala sai sai wannan dokin a wajen wani bai yahudi kan doki tsawa-tsawa shan zanyi matashi shikenan da ya sai wannan doki sai mazala ya ce zan ka maka ranar kaza kudin annabi Muhammad da kawai sai ka masa kudin yana kamar kudin shi kuma sai ta da cinikin sai ce a ni ba siyar ma ba idan kuma na siyar maka da wannan doki waye shaida ka na siyar ma sai da kuma suke cinikin babu kowa Kusai mata ya zo wuce sai tsaya ya ce kai ni ne shaidar annabi Muhammad ni ne shaidar sa ka siyar ma da doki billahi allazi la ilaha illa huwa ka siyar ma yanzu za mu baka kudin mu karba ko kuma jikin ka ya ma ya ce ko jikin ka ya ma kuma mu tafi da dokin annabi ya ce a'a kusai mata ba abin tashin hankali ba ne kuma ka ce kai ne shaida ta siyar ma da doki kuma ba ka wajen mu bi muke ciniki ciki ba ka wajen amma ka ce kai ne shaida ta me hujjaka ya ce kafin ne ma shaida Allah ne fara ma shaida ya ce wa ma ya dibu to billahi la ilaha illa tun da kace ya sayar ma ni ne ni shaida ka sai manzo Allah ya ce Allahu akbar ya ce da sahabbai ku shaida idan ana neman mutum uku a kotu su je su bada shaida akan wani abu da ya faru to idan wuce mata ya je shi kadai tiri in one ba sai an zo da rago ba shi kenan ya gaba shi shi kadai uku to ka ji abin da yake to yi na shi ibrahim ya ce fa wallahi na rantse da girman Allah halartu ke ko halartu na yi rantsu halartu yamina na yi rantsuwa rantsuwa shine ne rantsuwa rantsuwa to inna rabbaha mafrad cewa shi annabi Muhammad shi kadai ne mutakar zamani rayata ta idan na da tsari ba za a taba zuwa da wani nabi a ce ga wani irin annabi Muhammad ba ba to mu je innal kullu al-anbiya kawai domin cewa dukkan abin da yake wajen annabawa na mu'jizoji min al-mustafa to duk daga mustafa suka samu abin wato ainihin abin zabi rasulullahi ada hada kullu qari kai ji abin da suka tare na mu'jizojin su daga manzo Allah suka same shi wa hukum kullum ko amma fa kar ku ji mun ce annabawa ne abin da suka samu daga manzo Allah ne ba wai mun raina su bane a suna da matsayin su gashi ma shehu ya faɗa ya ce ne wannan kullum gaba ɗayan su su annabawa gurrun masu haske ne saratu kuma shugabanni ne a jannatin masu girma wa ma kabana abdullahi amma fa zan daɗa maimaita ma wa ma ka bani abdullahi har yanzu ina na kan magana ta wahum su annabawa kullukum baki ɗayan su gurrun masu haske ne saratin shugabanni ajillatin masu girma amma fa wa ma ka bani abdullahi babu kamar dan abdullahi har yanzu dai ina nan ban canja ba inda tawa'ibi a wajen taron annabawan su ma kuma sun san haka la ilaha illallah shehu sai ce ne musa ai annabawan suna da yawa ko ai suna da yawa akwai mursalai irin su annabi ibrahim su annabi musa mursalai kuma ulul azami eh su ulul azami ne kuma mursalai ne akwai sunansa cikin alqur'ani cikin sunan annabawa 25 da qur'ani ya zo da sunansu kuma suna cikin mursalai da aka faɗa guda biyar suna cikin kuma annabawa dubu ɗari da ishirin da hudu to annabawan kala kala ne ko annabawa ne kala kala kala kala ko ne da matsayinsa to a cikin su ko akwai irin su annabi dauda haka ne ko irin su annabi dauda irin su annabi shamila da sauransu to shehu waɗanne annabawan kake gaya mana faɗi su ji musa annabi musa nake nufi wa ibrahim da annabi ibrahim manya manya kabinet din ma'ana bin maryam tare da annabi isa dan maryam la umru tubat duk suna da darajoji wa kullu min daka'i kuma kowanne daga cikinsu amintacce ne ga jin tsoro ba za su ji tsoro ba a kiyama ولكن من مختار amma duk da haka ba wallahi annabi muhammad abin zabi أربع من هو yana sama da su Ya Ibrahim, yana nan dai sama da su ina nan dai akan magana ta mafi daukakan matsayin to ومنه منال الأقل من الدفار duk abin da manya-manyan annaba suka samu dukka daga annabi muhammad suka same shi ومنه علوم العالمين كعالم ilimin halitta gaba kida bayan annabawa dukkan halitta ilimin su ma daga ma'aike suka samu fa adamu shi kansa annaba adamu bihi ulliman asama'a wannan sura da Allah ya tambaya ko ya tambaye da ya ce ni ja'ilun da ran halifa ni zan sanya halifa ta a bayan kasa suka ce a ya ya ubangiji ka sanya wanda za su rika barna a cikin ka wai su rika dima'a su rika fidda jinin dan uwansu mu muka fi cancantan mu zama halifofin ka ya ubangiji sai Allah subhanahu wata'ala ka san shi wato akwai a zamanin annabi Idris annabi Idris eh da waɗansu wato ainihin mala'iku ne Allah ya saukar da hukunci kan annabi Idris sai suka ce su ya kamata su yi hukunci da su mala'iku ba sa ci ba sa sha suka ce su ne za su yi wannan hukunci Allah ya ce a yanzu nan da ya gasu su waɗannan annaba akwai eh, ma- ah, mala'iku akwai mala'ikan da manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi a baitul ma'mur san da ya je akwai mala'ikan da ya ganshi a tsaye yana sallah ya ce jibril wannan fa ya ce tun da aka halice shi a tsaye ke ba kuma zai bar gun ba sai rana alkiyama wani kuma ya ruku shi ma haka zai zama zai a gajan nan haka yake wani kuma ya zama tafiya wani ya sujjada kawai ba zai dago daga sujjadar ba sai ranar tashin alkiyama ga kuma azra'ilu manzo Allah ya ce ina so in ga siffar azra'ilu Zazara'il ya ce Muhammad in ka gani za ka fargita ba za ka iya gani na ba Jibril ya daka matsa ya ce kai wannan idan ya ga Allah fita da siffarka ta hakika Muhammad ya ganta to shine manzo Allah ya ganshi siffarsa ta hakika shi Azra'il kawunan sa guda dubu kowane kai akwai fuska dubu kowace fuska akwai baki dubu kowane baki akwai harshe dubu kowane harshe yana yi wa Allah tasbihi ba irin ɗaya da kada harshen ba ana Muhammad ne ya gansu da baki da a baitul ma'amur su waɗannan ga baki da to mu kuma da muke mu masu laifuka masu kurakuran kuma mu ne halifofin Allah waɗancan suka ce da annabi ne su ne za su yi hukunci su waɗannan wato ainihin haruta da maruta ai mala'iku ne haruta da maruta suka ce mu ba mu hukunci Allah ya ce a'a ku bar ide suka sai aka ce bismillah suna zama kawai sai aka jefa musu abin da ba su da shi sha'awa sai ga wata mace ta zo kawai ta ce ina so ku raba aure na da ni da mijina sai suka ce to za mu raba auren ki da mijinki amma za mu kusance ki za mu kwanta da ke sai ta ce to na yadda suna kusantar ta kawai sai Allah ya dauke ta sai aka yi sama da ita tauraruwa kenan zahara wanda suke cewa zahara'u mata wata wannan tauraruwar zahara ba mutum ba ce kawai sai aka suranta musu haka ta zo kamar a sunfan mutane Allah ya ce to ku zaba azabar da za a yi muku ko a lahira ko a nan suka ce Allah ya mana a duniya yanzu mala'iku ne amma azaba ake musu eh amma an tashi alkiyama sai kuma a daina azaba yawwa to saboda haka dan adam ka bar shi kawai inda yake ka bar shi inda yake yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisul qudsi yace Allah ta'ala yana faɗe idan da bayina za su yi tabbata gare ni babu wanda yake sabo a cikin su Allah ya ce zan shafe su in kawo ne saban da suke yin saban amma suna tuba da ka ce astaghfirullah ba za ka iya ba kenan ka ji tsoro shi kuma Allah sai ji daɗi to ka ji da abin yake to muna godiya to Allah ya kara mana soyayya to mu ce to shehu yace hatta ilimin da aka bai annabi Adamu wannan sunayen da ya faɗa eh da kayayyakin nan hatta kasa wata hadda babban akushi wa kusai wata da karamin akushi wani magarife da makamfaci duk ya faɗa wannan hafa ludai sai da ya faɗa wannan ludai ana shan koko da shi ana shan fara duk ya bayani wani abun ma da ya faɗa ina kai in kai sai kai dariya saboda kawai duk ya faɗa abin dalla dalla dalla dalla duk ya faɗa to shine na sheba ce to wannan abubuwan da ya faɗa shi ma wannan abin adamu bai sani ba da muhammadu aka sanar da shi قبل الطعام kabala ta'arifi gabanin da ya sani ai da bai sani ba sai yanzu daga baya to قال بها أولاده saboda haka ne annabi adam ya annabi muhammad ya shugabanci ƴaƴan adam yana cewa ana sayyidu walad adama wala fahar ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam ba alfahari ce bayan yace har adamu da muje
وهو سيد kuma shi shugaba ne سر وجود الكون da sirrin samuwar halitta baki da يقل المعارف taron masana Allah sun san haka وأوصافه eh sufofin manzo Allah سريته shi annabi muhammad sufofin sa barkaka ne وهو قد سمع hakika annabi muhammad ya daukaka على رتبة الأرسال isa darajar jakadu فوق الصقائع saman rufe-rufe wajen daraja فآياته ga mujizojin annabawa آياته duk gaba ɗaya mujizar annaba an ka dunkule ta kaf ta annabi Muhammad ce shi kadai bai raba musu akai aka san musu amma dai ta ma'aiki ce yawa kaji kaji eh, Suleiman annabi Suleiman yana hawa iska ko tana tashi tana tafiya da shi wannan mu'jizar annabi ce aka ba Suleiman kuma duk inda wannan iska ta daga Suleiman ta yawo da shi kaf bata kai jirgi comfort ba comfort wannan jirgin da yara suke cewa ya bata an nemo shi ko wanda za ka ga wani zane sai ya daɗe da wuce aka ga kama wani zane ko to wannan jirgin comfort ya fi iskar da ta ɗauki suleiman gudu kuma wannan jirgin shi kuma arna kafirai na zamanin annabi Muhammad suka yi shi la ilaha illallah dan mu'jiza ce ta manzon Allah to mu je وهو قد سمع على رتبة الأمل hakika na Muhammad ya ɗaukaka sama da darajar jakado على رتبة الأمثال mu je فوق الصقائع ina fassara shi shine samar da farfe فآياته ayoyin nan ayoyin su آياته ayoyin sa ne mutuzocin annaba duka na annabi Muhammad ne وهو قد فقد annabi Muhammad ya ta ya shayar da rundunar yaki بفيض da da faira من بنان da الرقاق da'ifi wacce ta rika kwararowa daga hannunsa tausasa an je wa filin yaki babu ruwa sahabbai sun shiga wani hali da wakai sun fara mutuwa suka ce ya rasulallah an shiga hali an nemi ruwa an rasa wani ruwa ne dan kankan kana neman a tokawa da shi a cikin kwarya mutum da ya ba ba zai ishe shi ba ba zai shi mutum da ya ba ma aka zo da shi sai manzo Allah kawai sai fuka ruwa ana ka sai ya tsoma hannunsa yana tsoma hannunsa da ya dago haka to wannan yan yatsun manzo Allah duk inda ka tsaga dan yatsa me zai fito to shi ko sai ruwa kawai da bai haka sai ruwa bum, bum, bum. ya rinka farara ta ya ta sajji saju ta zance sajji saju tsugewa ruwa tsugewa na tsohon a cewa eh to wannan haka yan yatsun sa suka rinka zubar da ruwa suka sha mai rawaito hadisin ya ce rindina dubu goma sha kowa ya sha wannan ruwa kisa shebran ya ce muna gaishe da annabi musa da yadda ki dutse da saddarsa ruwa ya bulbulo eh saboda haka idan dinar ruwa ya bulbulo saboda haka jama'a suka zo ko da kungiya ta rinka sha da yake ci dutsen shebara ya ce mu ta bace ba batun da kai ba za ka iya ba amma ba akwai dutsen da yanzu ko baka taba shi ba yana zub da ruwa ko babu to tun da shebara ya ce ba mu taba ganin irin wanda ya nuna mana abin da Muhammad ya nuna mana ba babu shi a ce dan yatsa yana zub da ruwa tataccen ruwa ne sanyi kamar da yau ai ka ci ko yau a ba sai ka ga kowa ba yau ko kai ko ka wajen neman ruwa mai sanyi ka dora to haka a wannan lokaci suka sha ruwan suka baki to shine shehu ibrahim ke fada mana na to mu je wasannatul ahjar وصدعت الاعجار saboda haka tsakon kwani kuma suka yi tasbihi a hannun da Muhammad bi wata da karfihi a tsagankanin in ya tsun ma'aikin Allah wa tsakuyoyi ya diba maza Allah yana diban tsakuyoyi tsakon kwani ba sai aka yi tsakuyoyi suna subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah suna yin tasbihi kowa kuma ya ji tsakuwa amma kowa ya ji ta newa nawa tana tasbihi ga Allah ta'ala a hannun Allah Muhammad banda kuma can duwatsun maka maza Allah yana fitowa sai ya rasulallah muna nema mu zama dinare kai mana izini mu zama dinare yanzu kawai kai ta amfani da shi ka zama ka fi kowa kuɗi yadda suka yi rajin yace haza la habibu wa haza sayyidur rusuli haza muniru da wa sa'irun sabuni haza allazi mala'a takalbi mahabbatuhu haza allazi sahira min hubbihi muqali haza allazi kuntu ahwahu wa tusdiqi ya farhati tasali ya farhati tasali هذا الذي راودته الشم من ذهبي انا محمد هذا الذي راودته الشم من ذهبي فردها الى الدنيا فلم يملي tun suna suna neman su zama dinari da shi bai saurare su ba to nan tsakuyoyi ne suka rinka tasbihi a hannun sayyidul wujudi to mu je wa hayar da ni kadma tara'u tawafi kai shugaban jama'a annaba kuma ya raye wanda ya mutu wani malami mara kunya ba na aka sa shi a rediyo yana cewa wai mu'jizar annabi isa da yake raye matattun ta fita annabi muhammad a ido wai a ida afghanistan ya bai san ma'aiki ba la ilaha illallah to sai da alƙadir na ta da matacce inda wannan shi ne musulmi ne da wani kirista suke bugawa kiristan ya ce annabi isa ya fi shi ya fi annabi muhammad karfin mu'jiza ya ce me dalilin ka ya ce saboda yana ta da matacce to in ya zo ya ce ta da mataccen ya yake ya ce in ya zo sai ya ce kun bi izinillah tashi da izinin Allah sai annabi Isa ya ci mataccen sai ya tashi shi alƙadir jilani ya ce saboda wannan ne ka ce annabi Isa ya fara Muhammad ya ce eh sai ya ce to ba haka bane in dai wannan ne ya ce ni din nan ba sahabi bane ba sahabi ba tabi'i bane ba na cikin tabi'i tabi'ina nuna wanda kake so a tashe shi kafan waliyai sai ka saba ma'aiki a nan zaka ga tashi hankali illahi lazi cewa alƙadir jilani ne da rika kadiri ya ce nuna kabarin wanda kake so a tashe shi ya nuna ma wani kabari cewa alƙadir jilani ya tashi kabarin ya ce tashi da izinin abdulkadir jilani Ake fada, shi ma wani kun yace wa amri ya amrul lahi in qultu kun yakun fa kullun bi amrul lahi fa kun bi qudrati la ilaha illallah dan ka ce me shaka shi ya tashi to mi dalil zilani ya tambaye shi abubuwa dire bayani kana so ka ci gaba da rayuwa ka yanzu ka tafi ko kana so ka mutu ka koma ya ce shi alƙalin to wanda zo mutuwa zan ji wannan zafin fitar rai irin na da ya ce dole sai ya ce to gwara in koma yanzu kawai in ci gaba da kwanciya shi alƙalin ya ce koma ka ci gaba da kwanciya da ka kana faɗi annabi sallallahu alaihi sallama akwai mata da ta ba da labari ta ce ni na ga mu'jiza ni na ga bala'i da masifa aka ce a'a a haɗe ta ce kwarai mijinta sahabi ne ya zo ya yanka akuya ya shirya walima ya je kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaitar manzo Allah ya zo zai ya shirya man walima kafin ya dawo ita matar tana shirye-shirye ta dora kayan nama tana daddafawa kafin ya dawo ƴaƴanta kenan guda biyu a duniya so bi maza sai ɗaya yaron sai yake cewa da shi ɗan uwansa yace bari in maka inda baba yau akuyar nan da su yanka ta ne yana ɗaukar wuka sai danna yaro a makogaro yana danna mu a kogaro ya kashe shi sai ga uwar ta kakai tana kakai sai ta ce kai da ya firgita shi ba wanda ya yanka yana firgita sai fada cikin ruwan zafi yana fadawa ruwan zafi gaba ɗaya sai wuta ta kone shi shi wannan a yanki ya mutu wannan kuma ya mutu ga su gaba da hankalin ta ya tashi amma sai ta tana fa shugaba yana tafi dan abdullahi rasulullahi sai ga manzo Allah ya shigo yana farin ciki yana fara'a dan abdullahi ta gaishe shi yace ina yaran nan naki kira su mu ci abinci ayi walima tace ya rasulullahi bacci suke yi sai wani irin bakai haka manzo Allah ya ce duk tsayin baccin ki ce su tashi in ji Muhammad tana zuwa ta ce ku tashi in ji Muhammad sai suka miƙe wanda aka yanka sa ga shi a miƙe wanda na cikin tukun ya mutu a guje tana zuwa a cika rayu cika zo gaban manzo Allah za ta bai annabi Muhammad labari ya ce ki shiru tun na gida na gani annabi Isa ta mata eh mun gode akwai wanda aka raba shi biyu a wajen yaƙi ka san ba a zuwa kusa da annabi kowa ba yake kowa ba isa ma wa isun kad hamikai la ta'ima mata maka shafar dangi yushin arab rabi sai da na ali yace idan wutar yaƙi tai wuta kaga tanderu ya fara zabalmala wallahi ba mai tsaya kusa da annabi kowa sai ya gudu sai da na ali yace bayan ma'aiki muke buya wani sahabi shi kuma dole wai sai an kashe shi burinsa kawai ya mutu a kiyama kawai ya ce yana cikin sahabbai wanda suka shahada to kafiyar da aka yi ya aka yi kawai sai gashi ana yaƙi wuta tanta sai gashi ya tsurgo gaban annabi wani kafiri da ya daga wani san makami tun daga nan sai da ya sauke shi turje da ya bace a wajen manzo Allah yana kan doki ya manzo ya sako wannan gangan cikin tai sama kafin ta fado manzo Allah ya tafe gangan cikin dama da hannun dama ya tafe ta hagun da hannun hagu sai manzo Allah ya jo da gangan jikin nasa ya shafe shi ya mika mata gobe ya ce da sauran aiki wallahi baka mutu ba ni fa aka raba shi an datsa shi ni hanji ya kake Allah Muhammad ya jo da shi wa hayyan da sai kan mata ba su da waifi da ya ce ba sai shugaban jama'a annabawa ya rayu wanda ya mutu ko mutuwar bi ce ai akwai wannan mutuwar akwai mutuwa ta rashin imani eh manzo Allah ya haɗu da wanda bai da imani ya bashi ya zama mai imani ya biyo duk ga sunan iri iri wanda ma wani kana tunanin ba ma zai taɓa musulunta ba amma sai gashi sai da na umar ya aka yi amma sai gashi ya zama babban tsararrun manzon Allah wanda gani ake ya riga ya sani amma na Muhammad ya tankoro sai gashi ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh sai da umar shine fitilar yan aljanna in an shiga aljanna shine fitilar yan aljanna yace kuma farkon wanda zai fara karban littafinsa a hannun dama in an tashi alkiyama sai da na umar ne sai da aisha ta kwashe da kuka ta ce ya rasulallah duk matsayin abubakar babana a hunka ba shi zai fara karban littafinsa a hannun dama ba sai sai na umar baban hafsa ya ce haba aisha ai um ai abubakar babu littafi shi ba a rubuta ba komai umar ne zai karba ya ce amma abubakar ba a rubuta komai shi ba abin da ake rubuta masa ya ce idan abubakar zai karbi littafin sa muhammadu ba zai karba kenan ta ta kasan da ta bace a gurin sai da aisha ya na gari da gari ta da kasan da abubuwa suke so da nan bayan allah ko ne kuma ba wani sahabi ya mafarki da shi ba bayan ya mutu mala'iku masu tambayar kabari suka zo suka ce dai sai na umaru waye ubangijinka ya ce waye aiko ku suka ce malam mu ba da gima aiko mu ake yace to ai me kuke tambaya suka ce waye ubangiji ke yace waye aiko ku sai suka fita saboda ya bada amsa ko amsa bata fita ba waye ubangiji ke yace waye aiko ku shike na ya bada amsa ko an ku faɗa mu wanda ya aiko ku to shi din ne ni kuma ubangijin na shi ne ma'ana ya bada amsa to ka ji yadda abin yake a ce sai na bakar sadiku duk abin da ya mallaka sai na bakar kuma ya fashe shi kuma ya kai gidan annabi kaka manzo Allah ya ce abubakar me ka bar iyalin ka yace na bar musu Allah da ma'aikin Allah manzo Allah ya ce da Allah da ni ma'aikin sa min isar wa iyalinka ka ji duk wani abin da saboda tsabar jarrabawa ta halara ya koma gida wani ya bi ya ce abubakar wannan sutura ta jikinka nake so ka bani dan soyayyar ka da annabi muhammad abubakar ya duba daga komai sai iya wannan riga algarara wacce ake sa goro mai kaikayin nan ya ta sai na wakar ya yago ya daura a jikinsa ya cire kayan ya bashi ya tura wa tela ya ce ai maza abin komin kaya a yi maza maza zan tafi gurin manzo Allah aka yi maza aka ɗauko kaya ya sa kayan bayan da abu dai algarara ce to yanzu ya sa riga ya ɗan yana zuwa fada sai manzo Allah ya kalle shi ya kalle shi sai ya murmushi dan take sai ga Jibril ya zo Jibril ya zo ya kawo wahayi sai manzo Allah ya ce "Ah, Jibril ya ga wata sufa ka sa rigar algarara a jiki kuma ku wala ku ba ba ku sa tufafi amma ga riga alganara a jikinka sai ya ce eh ai da za Abubakar yayi kyauta da rigar da take jikinsa gaba daya sai ya sa algarara a gidansa ba ku wanda ya gani algarara ya sa a jikinsa shi ne Allah ta'ala ya ce duk mala'iku gaba daya ne anko na algarara saboda Abubakar to mu ne to Allah ya gara su Allah ya gara mana soyayya su to mu je حول أشجار bashar da hawa wani ashijaru bishiyoyi sun yi tafiya ga annabi muhammadu akwai wanda yazo yace ya rasulullah in kana so in yadda kai annabi ne bishiya ta zo nan yace a je ka ce ta zo ji muhammadu yana zuwa ya sai da ya zabi wata dinkekiyar bishiya yace wannan hasan ba inda za ka da dinkekiya bishiyar maje yana zuwa sai yace ke bishiya ki je ji wancan mutum ka ji wancan la ilaha illallah ki je ji wancan mutum kan ka ce mai bishiyar ta balle jijjijji kawai sai ta ballo jijiyoyinta jijiyoyin sai suka daga sama eh na saman kuma wannan ganyen sai ya dawo kasa kuma kaji yadda aka yi da ta rinka ta da ƙura ita wannan bishiyar ba tafiya take kawai sai ga ta gaban manzon Allah shi kuma wannan ya biya na ya rasulullah ga bishiyar nan ta riga shi zuwa mashadda hawa al-ashjar ba ku je وزير أبصر wajibu asahat ga kuma kura ta yi fasaha ita wannan tarihin kuwa ma ya san shi saboda haka na wani balaraban kawai ko da tana magana ya ce a abin mamaki ko ga kura tana magana ta ce kai ne abin mamaki annabin Allah ya bayyana baka je ka ba da gaskiya da shi ba kura ta yi magana ya zan je ba da gaskiya da shi ta ce ka je ka ba da gaskiya da shi nan a garin Makka to ana dabbobi na babu mai gadi ta ce ni zan ba gadi shi kuwa saboda imanin ya zo ya yadda ya ba wa kura ajiyar nama dan gari to eh sai gashi ya je ya ba da gaskiya ya yi imani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana dawowa ya sanar da dabbobin sa kuma garau saboda farin ciki ta je farin cikin alhairi ya yanka wata shirɗe ya tinki ya jefa mata kawai ce ke ba ga ta kuwa tinkina to shi ne shi wace wasibu tukura absahat kai fasaha to ya zaga bai tun haka nan barewa ita ma wacce manzala ya zo wuce tana tsalle tana da akwai kasidin da suke annabi irin wannan dabbobin suna nan a cikin littafai na tarihi tana tsalle tana dara ta ne manzala waka tana kuka manzala ya ce ne fa ce ya rasulullahi kaga mutumin nan a wata ruwa an ce bacci yake a gurin ta ce wannan mugun mutum ta ce mugu ne Allah ne ta ce wannan mugu ne shi ne yasa tarko ya kama ni ina so kan ya farka daga bacci ka taimake ni. zan je in ba ƴaƴa na nono in dawo kan su mutu manzo Allah ya ce to an tunda ya riga ya kama ki kera barsa ce kan kura kama sai da in kin mun alƙawari kin ba su nonon za ki dawo ta ce wallahi zan dawo manzo Allah ya kwance ta ta je ta ba su nono kuma annabi yana gofa bai tafi ba ta ba su nonon ta dawo sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai sa tarko a gafar ta da makale ta sai mai barewa ya fata ya rasulullah da ga ka cikin barewa da kana tattaba jikinta ko kana son ta ne manzo Allah ya ce ka ban mai ita dan Allah sai ce na baka ita sai manzo Allah ya kwance ta ya ce yi jeji jiji yake a nan mene ne ta maza Allah ce jaji ta gurin yayanki to shi ne yace wasi bu afsaha to sai ne wannan bu eh yace damo fasaha shi kuma yayi fasaha irin ta masanin Allah wani damo ne aka kamo shi an yanka shi wani wani wani wato yani mafarauci ya yanka daman ya kashi ko da dai na taba ji malam namu yake cewa daman mai rai ne to amma dai ruwayoyi ne yawwa ya zama mai ran ne to in kuma zama ya kake ne a takaice dai an yi ako an da yin kawai shi kenan saboda haka wannan damo ya zo wani balaraba kawai kamo shi shi ma aka suka ce sai ya wannan daman ya yadda annabi muhammadu manzo ne sannan za su yi imani ya ce kai damo ni waye kai waye damo ya ce ni bawan Allah ne kai ko muhammadu manzo ne na Allah to shi da shi bara ya ce wa damo kissa arifi ya yi fasaha irin ta arifi masanin Allah eh kai arifi dan mu irin ku daya Sauti, la ilaha illallah. Eh, to ga shi ga kana. To mu je wata adadu ayin mustafa Shau ya ce to bayanin yana da yawa kididdige waɗannan ayoyi na mutumofi na abin zafi dai sana ta to ai ba mai amfani bane mu ce kawai sai mu kididdige su kawai abin da yazo za a faɗa alai sau sayar kushin ma fi sana'i fi duk abin da yazo a cikin takardu gaba ɗaya tun daga farkon duniya har zamanin shehu har a tashi kiyama duk abin da aka faɗa na mujizocin annabi a cikin takardu din nan da aka faɗa fa laysa ushirin ushiri ba ta kai ushirin ushirin ushiri ba daya ka raba shi goma na goma ka raba shi goma sau goma to bai kai daya ba har yanzu ale mu je da ya raddi ya ubangiji da ki an nila wata hara fadima Allah ka sanya ni in zama hadimin annabi Muhammad har abada da kuma an ni ya raddi Ne.
da ya ma'arif to nan ya ce ya ubangiji ka kiyaye ni kaidan mu'arifi kaidan masani wanda ya sani ana ce ko kaidan ma'arifi idan fasaha ce a wajen kaidan ma'arifa shi wancan mu'arifi masani wanda ya sani da shi ake hadawa ai. idan za a cuci mace ko na nesa ai bai sani ba amma na kusa arifi wanda ya sani ya sani to da shi ake hadawa ko sai a ce da ya taka kasa kwaso kasar gurin eh da ya je yana bacci lallaba ka da kunshe ba la ilaha illallah eh akwai wani annabi wanda shi ma makiya suka matsa duk bindiga ba ta kama shi ko makami aka buga mar ba zai kama shi ba kuma an rasa yadda zai a cin masa an rasa yadda zai a cin masa sai aka hada baki da matarsa kawai sai ta tambaye ta ce wai kai ba yadda za a iya daure ka ne a cikin rayuwarka da an zo fa an daura mai igiya sai ta kama kawai sai aka takar da an daura igiya sai aka takar aka zo aka fada sai matar take tambayar sa kai ba inda za a iya daure ka tana suna hira ma yace abu ɗaya ne zai iya daure na a duniya gashin kai na shi kuma in yana tafiya gashin ƙasa yake shafa har sai ya daure shi ya nan da ya saba a dama ya saba a hagu yace shi kadai zai daure na a duniya yana bacci da kanta ta daure shi matarsa ba ta daure shi ta sai ta ce ku zo na kama muku dan iska annabi ne ba la ilaha illallah eh kaji mutu ya siya suka fita da shi kada nan akwai sunan sa a cikin annaban wannan ne haka suka je suka wato ai aka kashe shi to ga kira hatta shugaban mu annabi Muhammad rasulullahi idan kana son wani abin to sai kai kuka akwai wacce ta taba shage shi ba matarsa ta shage shi ta ce ba na son ka duniya da lahira ya ce Allah ya tsine miki albarka duniya da lahira ga san ko wanda annabi ka taba jin annabi ya tsino sai da ya ce Allah ya tsine miki albarka tana fita zaki ya kasa kasa da iska ya ruta kafira kawai Allah ya kiyaye mu to mu je wata shi ta ganyi ne wata shirin akwai kuma wacce manzo Allah ya sallama yana ya sallama ya ce salamu alaikum sai ta ce inna lillahi ta ce na sake ki sai mu jama'a na ma ba a neman tsari da mu ai in ce inna lillahi wa juna can da bala'i kenan sai annabi ya ce na sake ki suka rabu kan ta wuce sai ta zama haukaciya ita kuma na aka yi mata nata to amma an ce mata ne suka shirya mata kishi eh suka ce da ya zo ki faɗi wannan kalmar to wallahi Allah to mu je ne
wata shi ta ganyi wata shi mu dai Allah da kyau wannan kai da ma'arifi ko kai da ma'arifi wanda ya san da shi ake hana a cutar da ni ko kuma kai da ma'arifi kai da ma'arifa mutum ya yi usuli ya sadu da Allah ya tarbiya tala da kare yana fitowa ko ya zama dan iska to ma'arifa taimakai ne ya ce ba zai sallah ba ba zai azumi ba ya sha giya ya ta iskanci iri iri to kai da ma'arifa taimakai ne kuma sai ta rika nuna ma daidai ne eh mana sai ta rika nuna ma daidai daidai ne daidai ne to kaga da an shi an jefa shi a wuta daidai ne yadda da haka Allah ka kiyaye Allah ya samu gama lafiya to kai da ma'arifa sai maka yi kenan to wannan dole sai mutum ya zama yana da maizi sai ka zama kana da maizi eh ga shari'a ga hakika a haɗa ake tafiya da su kar ka bari ɗaya rinjaye da daidai ta za ka yi kawai da an zo aikin shari'a kamar da aka yi azumin nan da azumin nan akwai da suka ce mun ba su yi azumi ba kara suka ce ba su ba me dalili sai suka ce makara suka yi zubi ba ka ji makara cewa aka yi idan an zo za a dawa azumi ba a ga wata ba kar kai bacci kar ka kwanta har sai ka ji labari a shara ko ba ka kace ba me yasa suka yi bacci kuma satin da saboda an ce ba a so a ce barin kwanta da niyyar an gare shi a'a ka tsaya fa bana to jiya nan nan za mu fara karatu kan mu fara ko kace an ga wata an sanar ina magana kuma makara to kaga ni to Allah zai gafarta mana mana afuwa baki daya to mu je wata ibnai Allah ka ka warkar da dan karamin dana a wajen Abdullahi kenan ko dan Shehu Ibrahim babban halifa wanda ya rasu kafin wannan uh, Ahmad Dam na tambayi Shehu Tijjani in ya halifa ne yanzu da naje kaula na tambaye shi wannan baitin da wa Shehu yake sai ya ce da Alhaji Abdullahi ne yayan mu yace Allah ka warkar da dan karamin dana saboda tunda aka haife shi mai da lafiya an dai ka san Alhaji Abdullahi ko inda za shi a duniya da likita ko da likitan sa yake yawo duk mun gan shi ai to sai ya ce Allah ka warkar da dan karamin dana to wasu ka wanzar da shi ya dade a duniya ya kwana daidai wasu minu rashada kuma ka ba shi shiriya daga gare ka malayin fa'umai da tsakani kada a same shi dan kankanin bawa na Allah amma mai son kayan sha'awar rayuwa to Alhaji Abdullahi har ya mutu bai da rediyo ko rediyo bai da ita kaji manya eh bai da rediyo amma sai dai yana da harara harara ko bera ne ya wuce ta gabansa in dai gabansa ya faɗi beran zai mutu da ya ji tas to sai beran ya mutu ka san akwai wanda kuma haka aka yi su ba su san ana yi ba ba shi ya kirkira ba kawai halara ce a haka ta shirya in dai gaban ka ya faɗi to wancan sai ya mutu ko dabba ko mutum ne to harara kenan ya zuwa kuke yi lokacin da ya zo za a yi maulidi na sokoto na farko an zo za a shiga sarkin sokoto kuma za za su fito da jiniya wuhu ya ce a lafiya me ya faru aka ce a sarkin sokoto ne wai ba zai tsaya in ji maulidin shehu ba ficewa ne za a yi an kama hayaniya gari ya ce maulidin shehu ya ce dan gari yanzu yana ya tafi aka ce ya fice sai ya ce ya fita da rawaninsa yana da yawa aka kama shi da suki ya hayani haka ne aka sauke shi daga sarauta aka daure shi sarkin zaria wancan zamanin shehu ya ce wasu ɗani bandu je gabar na biyo wucin wanda suka zo sarakuna da martin jani ke fara suka zo suka gai da shewa gidan sarkin kano sarkin gari kaza sarkin gari kaza sarkin rajau da aka fara shi kuma wani da rauni shi ma zo ce wace "Ah, kai kuma ba ya ce a ni wakilin sarkin zaria ne ya ce ba zai samu zuwa bai turo ni shau ya ce ya baka kujerar kenan yana ko shi ne sarkin yanzu shekara wajen hamsin to mu je
wa arzikin shawarar musulmi da kabintana dai wala e yau ka haka na ce muna godiya da kyau ya ce ne wa arzikin shawarar musulmi da kabintana Allah ka gyara sha'annukan wanda suka rataye da jama'a mai an fara wanda suka rataye da mu ma ko da ba sa da riga in dai sun rataye da mu ko matan mu kenan ko ƴaƴan mu eh, yaran mu na kanti da sauransu muridai ko to sai ce Allah ka gyara sha'anin wanda suka jingina da jama'a mu to da daukin sana'a abin da ya bayyana filfala a daji kaga nan masu kiran sallah ko da dai mu yanzu muke ba bangaren kiɗo ba ne eh ka san masu kiran sallah shi ma ya ga kaga ya ce filfala to na sai ka ce hayya alal fala sai ka faci wannan hadin na can ƙarfi hayya alal fala ku taho zuwa babban rabu amma ka ce hayya alal fala ku taho daji Mm, to gashi nan ko ka gani to gashi nan duka eh duk gashi nan hayya ala sala shine sallah in ka ce sala kuna kenan ku taho wuta Allah kiyaye to Allahu akbar shine kawai Allahu akbar ganga kenan to mu je ba magana fito fito eh to kage shi kansa kira sallah akwai ilimin sa ba wani ko kage ba Allah ake bar hawa kiratin ta karshe har hakki sara yake mata eh wani mata kisara ta tafi can karshe ce ta haifar da wani kuma abubuwa eh wanda yana boko ne ma sai an kara wasu abubuwa zaka ce Allahu akbari to ka shirin dai sai dai ya zama alalura kuma ba inda za a yi idan bakin sa ne haka ko kamar Salman al-Farisi yace as ashhadu an la ilaha illallah ashhadu suke dariya sabe manzo Allah ce a ku daina bar dariya sinu salmani sinu ai shi mutum farisa ne wannan da yake ce ashhadu yana nufin ashhadu sinu salmani sinu saboda haka sun dinsa shin mai roko kenan to wannan ko kuma wanda yake da lalurar bayan da zai kamar radi ta ce ma wanda iya faɗa ta a duniya sai annabi Muhammad in ji radi shi da iya faɗa ta manzo Allah to shine ake afuwa a nan eh غير المغضوب من alaihim sai ce ne wala ballin to kaga eh to haka sai ka ce saboda radi kamar zaka faɗi dal zaka faɗi ran haka ake hadewa amma kaga wani sai ka ji ya ce wala rali muna zuwa kauye muna ji wani kuma ya ce wala dali ne ka dargo wani kuma ka ji ya ce wala lali to duk sana ta rushe gaba sai ne kuma afuwar Allah in ya zai karba to mu je wani ana cewa abin da ake zuwa sallah sallah masallaci ko sai a ce mala'ika Allah ya ce da mala'iku ku duba min limamin ya zuciyarsa ya ubangiji mun duba zuciyarsa akwai tsaba shirme ne limamin sai ce to ku duba min na bayan limamin babu sai a ubangiji su ma mun duba gaskiya shiriri ta ne mutanen akwai matsaloli sai Allah ya ce a duba ɗaya sahun a duba ɗaya sahun duk haka suke sai Allah ya ce dan wa suka zo sallar ya ubangiji sun zo sallar ne dan kai sai ce to na karba shikenan kawai to kaji shine ake so a yi jam'i amma a tabbatar dai shi limamin yana da ka'idodi da abubuwa yau na shigo fiqh eh ya wato wannan shine ya go sai an dudduba yawa saboda wannan limamin zaka ga kuma Allah ya sauki to ba ruwa aka bane eh wanda aka ce wanda aka ce kabali ko kabali malam kabali ta kama ka eh malam kabali ta kama ka ashe shi shashasha ne aka ce kabali ta kama ka sai gashe na ihu wallahi ba ni kadai bane har da lada shi zai ce kabali eh wani kuma ya rika bibigewa a ina kabali ta kama je ke wani abin nan gashi na eh ko kuma wani da yake so ya bata mutane sallah ka gani kawai mutum biyu ne suna mutum uku ne suna sallah ko hudu yana zuwa kawai sai ya ce samari ga abinci ko za ku ci kawai sai wani ya ce kai mahaukaci ne an gaya ma idan mutane suna sallah an yi musu magana in ji famya su sallah sai ya ce da wannan kai ba ka da hankali ba ka ga sallah nake ba an gaya ma idan mutane suna sallah an yi musu magana ne eh mana ka gani ko sai ɗayan ya ce ka rabu da banza sha sha sha mana a cikin jahili ne ka gani ke da eh ka gani ko yi mana sai ladan ya ce da ni da liman ne kawai ban yi magana ba sai liman ya ce to ai gaba ɗaya ni ba sha sha sha mana yau ku duk sallah ku ta baci duk ɗan iska ne to mu je
والأرض أقل sai Ibrahim yau fiki ya fiki ya fado to mu je wal arabi abin da ya bayyana a cikin gari wal arabi da cikin kasa cikin gari da abin da ya bayyana a jeji duka Allah ka jana sha'anin nan mutanen mu yan fayara amin shiru to mu je ولا تشبك الأعضاء يوما wahidin Allah kada ka sa ɗaya daga cikin mu a yi mar dariya wata ana amin duran da aka yi ma dariya ta faɗi ki ta addu'a duk san da ka zo kai sallah kai addu'a Allah kai Allah kai rufa mana asiri Allah kada ka sa wata rana a yi mana dariya to dan da aka ce an ma dariya ta faɗi eh ta faɗi yasa Allah yace yace yace yace sai yau mutubu da sarayir amma nan za a taɓa wani abubuwan ba za- wani ba za ka taɓa gani ba har ka mutu ba za ka ga abin da yake ba ba za ka gani ba an boye idan kuma yana ta tuba da ya je ma ta tuba da sarai din sai a boye ina ma Allah sai a shafi ba za a bayyana din ba kuma shi kenan kawai ko ba ka bane to haka abin yake to Allah ka sa kada wata rana ai mana dariya dan alfarman manzon Allah shine ta- wato ainihin shamatatul a'da'i dariyar makiya idan suka yi dariya ta fadi Allah ya kare mu na je yau kwanan mu ba jiya na dawo daga wani gari ko. can karshen biyu wai turko muka je aka zauna kafin a bar lasu ga an yi jawabi ni na karanta musu mojin shi ibrahim to inda muka zauna haka da shehunai to saitin kai na da nake wata wato tumba ce ta wuta doguwa lasu ga aka sa rundunoniya a kai ana gabatar da sunana kafin taso wannan lasu ta yanko Iyi, sai da ta zo daidai kaina na cucin ta ba tana zuwa daidai kaina kawai sai ta faɗi don samu aka firgice kowa dubawa yake wai ko na samu wani abu sai a ganin yaro Allah ka kiyaye mu kariya ce daga Allah wancan tafiya kuma da muka yi mun bar Abuja kai na gaya ma mun bar Abuja muna tafowa motar mu ta kama da wuta aka rinka gudu da ta kowa sai da ya ciwo ina jama'a ku tsaya kawai ne saurara sai da kowa ya gama fita kafsa na na fito ina fitowa sai ta zama gawayi motar Allah da kare mu saboda alfarma shi wata jani albarka shi Ibrahim albarka sai da wujudi Muhammad dan Abdullahi Rasulullah to addu'a ne ita ce yawa kariyar daga Allah ne amma dai ai ta addu'a ai ta addu'a da wani malami a gurin sai da kice yace dafa in ya kai nace annabi da ya kai to ce عنك جميل eh ya ubangiji kai kyakkyawa ne kadirin mai iko zulma sarifi ma abocin sarrafa sarrafi صلاة وتسليم salati da aminci على من سمت به مع عبد بن عبد su الأوكاك ɗaukaka ga wanda jama'ar ma'ada ɗan adana na suka ɗaukaka رؤوس الجبار suka ɗaukaka ru'usul gadari fi saman shugabanni za ku ji nan su masu fasara suna ru'usul gadari fi kawunan shugabanni a'a ru'usul gadari fi saman shugabanni saboda shi kai a sama yake ko to amma sai kai balaga a gurin ru'usul gadari fi wanda suka ɗaukaka saman shugabanni in ka ce saman kawuna kamar yaya kaga ba za a gane ba to saman shugabanni kenan to
وآل da halayensa ba sahabin da sahabbai على قول ممكن matakar faɗin mai sakankan cewa shine barhama تكتب رد lokacin da na ce wace kace bi rabbin na amince ga ubangiji يا دليل التفاعل wanda ya mun baiwa dan tausasawa Abu salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ولقاء القاتل الإمام sabaqana sabala kibla kibla ila asrarika al-mustaqim wa ala قائل حق قدر الإنسان العزيز da ce ba mu zauna da wuri ba sai mu kara wannan ba shi da tsayi mu kara shi sai mu tashi tun da sha ɗaya ne ko Eh. la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. سمعت ركاب الشوج عنهم مجمعا به جمع الله والمفاتيح الجمعا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله رجت به من كل غير وجدتي دخلت به إسلام أتينا مغنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي عظيم القدر مفتاح رحمة به سرت عين الجيش ليس مدرعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لساني يذكر ما نفاس يناله مديح الزكي الأرض دارا مشيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعذب من كل وقت وفرحة إلى الله شكر من لداه مقدعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ni bata alzam tukiri ya madhabu mutani dalalu min al-asa bi hajma akata la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah ذاك واشك والونا إلى جنة الإرفاع لهر مقنعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نسري وروحي ونومي سامعا ومسمعا لا لا لا لا يا الله يا الله الله الله الله الله وما القدس والهادي المقطع مزلة ومن فكل المده به مغرما الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله ومن زهد الدنيا وأخرى وعلمه أما ذكر من له حفار التي وعى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومن عذره الاسنان تزينا ومن نور نور الفتور تفرعا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومن آية النبي لقبله فليس سوى المختار خفاء في عريبا تمتع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حاجاتي أمكوت سيدي عليك صلاة الله وصحبه أجمع لا لا لا لا لا لا سيدنا محمد رسول الله عليه السلام اللهم صل على إلا ربنا الفاتح ما حملك على فاتح لما سبقنا صبر حج الحج وآل إلى أسرار المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to mai kyau ya ce da mafi kara shauki zama mutum kaba shauki na lizimci raƙuma amma na shauki ba wannan dabban ba ba wannan raƙumi ba La raƙuma amma na shauƙin soyayyar annabi na riƙi na lizimci waɗannan raƙuma to ainihin ainihin mujamma'a ina nufin mujamma'u annabi muhammadu da na hukar raƙuman shauƙin sai na tafi wajen mujamma'u rasulullahi kenan to mu je jama'a Allahul mafakira asma'a da albarkarsa ne Allah ta'ala ya tare dukkan girmama girmame na fita daga dukkan tsanani saboda annabi Muhammadu kuma na fita daga dukkan kwanci da na fita kuma sai na fada cikin wani birni mai kiyayewa mu manna'a mai kasage ni shi wannan birnin shi na fada to wannan birnin da nake nufin baka sani ba shine annabi Muhammadu mai girman daraja kuma shine mabudin rahama ta daga ubangiji albarkar annabi Muhammad ne sirtu ainul jaishi ni ba hama na zaman riddina ni kadai riddina ne eh Allah ya kara karama to na zama laisa na zama zaki mudarra abin sa sulke eh to shi Ibrahim ya zikir Mustafa harshe na aikin sa kawai ambatan Mustafa eh haruhu mafin da sanni yabo na zai sadi zuwa gare shi maza Allah zakiyul arfi mai tsantsar kan asali da haram mutakar zamani mushayya'a ne kora ni cikin alhairai da sanni zan taiwa annabi hidima cikin kowane lokaci فرحت da wannan da da cikin zamani إلى الله شكرا ina mai godiya zuwa ga Allah شدا ina mai rera waka wa muqaddiya ina yin kafiyoyi ba barkace take ba in dai ka ji waka ta akwai kafiya salamun ala dan hal adinu salamun ala badar al mudir salamun ala hazan nabi bi waqti qiyami misla waqti julusi to bi wara ce da wa muqaddiya ina yin kafiyoyi akwai kafiya eh to kajin da abin yake to mu je يعني متاع البنك هي مدى domin cewa ni duk lokacin da na yi nufin in shirya wa annabi muhammadu waka ألم من الآثار to tun daga nai da na yi niyyar zan shirya waka sai in kubuta gabarin laifuka Ajma'a.
a jama'a baki dan laifuka da aka ta'a gaba ɗayan su da na yi shirin shirya ban duk wani laifi ma sai in kubuta daga gare shi shehu ibrahim to mu je ألم من الإشراك kai na kubuta gabarin shirka ni ba mu shirki ba ne na a ce ba shirka fata bautar gunki ba ya faɗa wani Allah da Allah a cikin ibada yawwa ko mutum ya rika haɗa Allah da wani a zuciya shi ba ce ni ba mu shirki ba ne to kaji to wa shirki kuma ba na kokonto والولاء kuma ba ni da rauni إلى جنة kai na الإرفاق fada cikin jannatul irfan eh يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك فادخلي فادخلي جنة الرحمن هنا يا كي وانا ري to muje ne eh to shi kenan da eh ai karbi ne ke wannan rai mai nutsuwa eh ai to nafsul mutma'inna ke wannan rai mai nutsuwa irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijinki radiyatan maradiya kina yardaje abin yarda daga Allah kada ku fi ibadi ki fada cikin bayina na gari wata ku jannati ki fada cikin bayi cikin aljanna ta to akwai wancan kuma ya ayyatu an-nafsu al-mutma'inna ya ke wannan rai mai nutsuwa sanda aka baka ma'awali ka shiga daki subhanallah irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijinki ki manta da yan iska ta kasan banza na duniya ki manta da shi radiyatan mardiya kina yadda je a bar yadda daga Allah kada ku ni fi bali ki shiga cikin bayina na biyar arafai wanda ku ni jannati ki shiga cikin jannatul irfani aljanna amma ta ma'ana ne da kafiya ya dauka ba mu ce amin amin to yace ne إلى جنة الإرفاق zuwa aljanna nan ta ma'arfa na shiga j- aljanna ma'arfa hurran kuma ni dale ba mawa bane ni muqanna ne wadatar zuci ba dan maula ba da muje وتزداد ذكر المصطفى الدهر راحة
idan dige Kara lafiya.
eh ubangiji Allah ya sutar da mu Amin.
Allah ya mana sutura da'ima Allah ya raba mu da kai kuka wajen wani saboda alfarma sai da dujuri ne abin da zai zo ya biyo mu abin da zai same mu Amin.
saboda albarka shi mutum jari Amin.
to shi shebran ya ce ni da ne kuma mu kanna ane wadatar zuci na wadata to mun gode mu ma Allah ya mana haka Amin.
to mu je وتزداد ذكر المصطفى eh yace wato ai watar da da zikirar Mustafa jeranta ambatan Mustafa abin zabi a dahar mutakar zamani راحة to shine hutuna illa in dai ina so in huta in zauna lafiya to in tabbatar annabi Muhammad to wa ruhi kuma shine ruhi ina وروح shine kamshi na صانعة ina madauka sami'a ina mai ji ومسمعة kuma ina jiyarwa ni na ji kuma na jiyar da kai subhanallah ni nake ji sannan kuma in jiyar yau Ibrahim Halifa kenan to mu je ومدعو سوى هذا المقبى yaban wannan annabi Muhammad al-Mukaffa abin biyar wa annabawa yaban wannan sa محبته mazallata kaskanci ne duk wanda zaka yi babu annabi ba kaskantaka ne wannan yaba وبينه kuma ƙarya ne dole sai ka yi ƙarya sai ka faɗi abin da ba matsayinsa ba ne sai ka sa ƙarya a ciki to كل المرء فيه الجبر duk wani yabo abin tattarawa ne cikin annabi kawai manzo Allah ne yake wa yabo to kaga kaga masu cewa shi bayan shi ya nuna mutane su yi ta yawan waka to ga abin da shi kuma ya faɗa mutane ne suka ga soyayyar shehu da rasulullahi sanda yake wa manzo Allah shauki ya ɗebe su suka zo suna yaban annabin suna yaban annabi Muhammad suna yaban Shehu Tijani kuma suka fado yaban Shehu Ibrahim din soyayya su ga manzon Allah ne in kai yau in kai Shehu Ibrahim waka kai wa annabi saboda masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma in ka dauke shi bangaren annab malamai al'ulama wal rasul anbiya duk da ka juya saboda haka wanda yau Shehu Ibrahim waka yake barsa saboda soyayyarsu da manzon Allah yayi daidai yawwa soyayya ce ta rasulullahi ta sa kake ba shi yohi ibrahim din amma ba shi ce ai wannan ka ko ai shi ba kai ne kawai abin ya matsa ka kaga kai yaba to mu je wanda yake ban wani ba annabi ba yace to mazallatin kaskanci ne wa mainin da ƙarya fa kullul madai fi mujamma'a duk wani yabo abin tattarawa da cikin manzo Allah shi kawai za a yaba to ومن جوده الدنيا da mun samuwar duniya gabaki ɗayanta daga baiwarsa ne daga baiwarsa ne har samuwar lahira وعلمه kai daga ilimin annabi muhammadu ne أمد كلام الزوج ba'arun laziwa a shashin wanda suka ɗaukaka suka sami alƙalima daga lauhil mahfuzi na wannan ilima masu ilimin hisabi masu ilimin taurari masu koma ne daga nan muhammadu ne aka sami duka gabaki ɗayan ilimin ka har na lauhil mahfuzin wanda Allah yake yawa hijabi su hango duk daga ilimin manzo Allah aka samu abin baki daya to ومن حسنه هور الجنان an ce akwai wani malami yana koyar da ɗalibai haka to sai Allah ya yi wani daga cikin ɗalibansa sai Allah ya wani baiwa har yana hango lauhin mahfuz Allah ana nuna mar wata rana kan a lauhin mahfuz sai aka nuno mar wannan malamin nasu na makaranta dan wuta ne ya rinka kuka yana kuka yana ta addu'a Allah ka gafarta wa malamin nan namu Allah ka yi masa rahama sai aka waye gari an shafa sunansa daga yan wuta kuma ya koma dan aljanna malamin yana fitowa daga gida sai ya ce je waye mana karambaniya nan aka shiru waye ya mana karambaniya nan aka shiru to sai wani ya ce aka rauta ladi ne to shine sai yake ba da labari na abin da ya faru ya ce ka ga an rubuta suna na a cikin yan wuta kai na tun rubutun Allah a mai da ya dan aljanna kai iya matsayin ka kenan lauhil mahfuz a nan kace gani ni kuma ina ganin lauhil mahfuz lauhil mahfuz kuma ba ya zama ne ba a yi ne a shafi a yi a shafi shi ne da masu yin sahara sun gaya ma za ka aure yarinya za ka aure ta haka ne za ka aure ta da yanzu an canja wallahi ba ka aure ta ba la ilaha illallah ima da za ka yi kuɗi kuma ta faɗa ma su buga kuma hakan ne to an canja shi ne likitoci wannan wacce za ta haihu yanzu ya haya biyu ne sai ka ga ta haifi biyan to ya yi daidai kenan eh halakar insana wa allama ul bayyan wani mace wannan matar ya- za ta haifi yaya biyu sai ta haifi daya an juya namiji ne a cikin ai an yi tsakanin ana zuwa kuma sai a ga ya canja da lauhin mahafuz shi ana shafewa a rubuta a shafe a rubuta a shafe lauhin makanun shi abin da yake jiki shi kuma ya zauna yana jiki kenan yana jiki ya zauna kenan to wannan shine to muna godiya Allah ya kara mana soyayya da yace ne ومن حسنه هور الجنان sai yan matan aljanna kana ji ana ce yan matan aljanna kana Allah ya kai mai ba mu matan aljanna sai ban yace to wannan yan matan aljanna su kansu daga hasken annabi Muhammad ne ta zayyana ta lokacin da suka taba adam ma ومن نوره نور البطون kai wallahi hasken wata da kake ganin wata ya baka haske kana sha'awa kai watan nan kaga hasken sa au sai ban yace shi ma hasken wata daga hasken annabi Muhammad ne تفرق har a lokacin da hasken ya nesanta ومن آله ayin nabiyina to haka mu'jizojin annabawa gaba ɗaya daga mu'jizar annabi Muhammad ne kabalahu su da suka zo tun kafin annabi Muhammad وليس هو المقتال وقد رفع ba wani ɗa da aka samu a duniya in ba annabi Muhammad abin zabi ba ba ɗan da ya zama kafara yake kaskantar da makiya rafa'a yake daga darajar masoya sai manzon Allah amma duk wanda ka sani wani makiyin naka ba yanda zaka da shi in ka yake amma yana kuɗi mutsiyaci in ka yake a gashi da lafiya garau ya ana yi za ka ce da shi ibrahim ka ce wani mutum ya fito yana ta sukan waliyai kai masa mummunan addu'a sai ce Allah ya kara man lafiya da tsawon rai shehu ya aka kai mu wannan addu'a ya ce ya kaga yadda zai wahala kenan eh an kara man an bashi tsawon rai kuma an bashi lafiya shi kuma yana ta aikin zunubi yana zagin bayan Allah ba rubuta ake ba kaga da ya je lahira sai tare da abin gemu haka suka zo ya wai wata kungiya ta fito tana yaki da waliyai aka je gun shehu gibiri maguru kai musu addu'a sai ce a aiki su ma suke yayi ai haka kamu za su yi wannan mu koma mun daɗa danna ba cikin neman ilimi mun danna cikin neman ilimi da tafiya da wilaya to ko yanzu masu shu- masu sukan faira suna dukan mu ma muna yin gaba dannawa ake dukan suke amma gaba ake kana ganin fair da ake dannawa kisa shi ibrahim ya ce jam'u ahbabi jam'u mufradin taron masoyana ya ce taro ne guda daya wa shamla aduwi taron makiya kuma sai ya ce badilun wannan ba ta ce ne hana wannan haƙi yanzu nan na shafe shi amma da shehu yana nan garo ziyarar da aka je ga shehu gibiri ma kai addu'a zai ce a ba wani magana addu'a ya ce ai ya ce yanzu nan yanzu shehu gibiri mai ce ba sai na daga hannu ba a zuciya ta an na halarto duniya sai a rusa ta yanzu rukusa ta gaba ki ne za ya ce amma an tsara kowa da aikinsa zuwa shehu ya ce gani ga fafaroma amma ya ki musulunta ya ce gani ga shi hatabtuhu fi nafsihi an nafsihi na ce famar hijabi bai gane ni ba na ce famar hijabi shi kuma dama wali kaurin hijabin wali ya fi na annabi domin annabi tilas ka yadda dan shi annabi ka ga ba a yin sabo eh ba za ka ga ya sabo ba za ka ga ya wato wali su kuma za ka ga mahfuzai ne su kuwa annaba ba asumai ne to shi ibrahim yace na ce famar hijabi hatartuhu bi nafsihi an nafsihi na sa man shi kansa hijabin kansa ne bai san kansa ba ne san ni lokacin tuhu idan da na fusgi fafaroma a rafa shi ma zama arifi masanin Allah wa dama min zikruhu ursuhu wa gafa anhu jisuhu wa ursuhu da sai ya da wama yana la ilaha illallah da sai ya da ko fafaroma shi ma yana cikin zakirai yace subhana man ahfa shi'una hikima kai la yubayyin al-husul fil jamma tabbatar tsarkin ubangiji da ya tsara sha'anin nika irin nasa kawai ni na zama halifan manzan Allah fafaroma kuma halifan shaidan kowa ya aiki to shi da sai Ibrahim ya ce in ba annabi ba sai Ibrahim ya ce idan ba manzo Allah ba waye yake daga darajar masoyinsa ya kaskantar da makiya ai ka san sai ma'aiki sai manzo Allah to shi ba kake ganin masu kaba da shehu suna yin kasa saboda shi annabi yake suna kasa mu kuma da muke masoya sama muke tun da kace ka taba ci baya dan girman annabi ina tambayar ku dan girman manzon Allah tun da kuke kun taba ci baya a rayuwarku kun taba ci a taba ci baya sai ne gaba gaba kai ake ko da an dan jarabe ka da wani abu matsayin ka ne idan an daura wa mutum dari an goku ba za su iya ba matsayin ka ne kawai kana cikin kautadu sai a kwaso masifan garin a baka maka aka kai tana da su kana dauke kai ba kai ka ba ba kai ne wakilin halitta gurin Allah kai ne wakili idan bala'i lafta a hasa kai da a adayin wala ta wurin zamani ma kirkin maƙe ya ce da zaluncin zamani kafin zaluncin zamani kwalara ebola typhoid malaria shi bara ya ce taho subhanallah la ilaha illallah ya ce idan da mutum ya san menene ma'anar Allah ar-Rahman da kafin ta ar-Rahman shi bara ya ce da kai murna ne dukan bala'i sarki to matsayin su ne ne to ga shi nan da ya Allah ga sama da soyayya in saboda haka wanda shi manzo Allah shi yake daga darajar masoyi ya yi kasa da maki to kanzul baraya na Muhammadu Fatanzu da baraya shine taska ta halitta kuma shi sirri ne na ubangijinsa falaula ba dan annabi Muhammadu ba ba tabatta wallahi da ba dan annabi ba ba wanda zai ji dadi a duniya kowa sai dai ya wahala eh, saboda manzo Allah muke jin dadi to a alqur'ata wannan baitin na kasa a gaban annabi shehu ya yi shi ya ga manzon Allah da ya ga annabi Muhammad sai ya ce me a alqur'ata ya rasulullahi in fada maka bukatuna a ko ko ni shehu sai da ya shugaban annabi Muhammad ga ta ga manzon Allah in fada ma bukatuna ko ni shehu alayka salatu ta Allah ya maka salati wa sahabi ajma'a da sahabbai ba ki da to saboda haka shehu ya nuna in yi ma salati da sahabban ka shine bukatar kawai ce mu eh Allahumma salli ala إلا وعلى الباطل ما أغلق الباطل ما شغلنا عن الأجر الجرات إلى أسلامك المستقيم ولا آل أبقى الإمداد